لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi bakwai ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga littafin da ake kiransa da suna makamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasinmu a yau zai tashi farkon makama ta goma sha uku wadda ake ce mata albagdadiyya wadda aka dangana ta zuwa birnin Bagdad bayan abin da ya gabata na jiya akan makama wadda take a dimashkiya قال المصنف رحمه الله تعالى روى الحارث بن همام مالا الله يجي كنسا كي فدا يكي تشيوى حارث دن همام ya yi riwaya annahu qala wato shi yake cewa na dautu bi bawahi zaura na zauna a sasannin zaura zaura suna ne na ƙoramar dajla ƙorama ce daga cikin manya-manyan ƙoramu waɗanda suke na duniya wanda ake cewa suna daga cikin ƙoramu waɗanda suke na gidan aljanna illa kasancewar yana buƙatar labari wanda yake tabbatacce illa kasancewar ƙoramu ne dai waɗanda suke na a zo a gani irinsu irinsu nil an gane ko lafazin bawahi daidai yake da nawahi an gane ko a mufrad wato da jami'i domin bawahi jam'i ne na bahiya idan ka ɗauki nawahi jam'i ne na nahiya kuma a wajen ma'ana dukkan su ɗaya suke ma'ana sasanni na ƙorama ta zaura ma'amashiyakatin yana shu'ara tare da dattawa na mawaka tare da dattawa na mawaka lafazin mashiyaka jam'i ne na sheikh in ma ka ce mashiyaka ko ka ce ashiyuk ko kuma ka ce ashiyakh min shu'ara'i wato na mawaka la ya'alaqu lahum mubarin bi gubarin duk wanda yake bujurowa da wata ƙura ba zai ratayu da su ba ma'ana duk wanda yake baya son zaman lafiya sai hayaniya to baya ratayuwa da su la ya'alaqu lahum baya ratayuwa da su mubarin bi gubare mai bujurowa da wata ƙura wala ya jiri ma'ahun mumarin fi mudmarin yake cewa mumarin mai gaddama wala ya jiri baya sukunyawa ma'ahun tare da su fi mudmar wato a fagen sukuwa mumar wato shine mai tsananin gardama an tsago shi ne daga almira ga ya can ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati lafi baladin ba'id ku saurara waɗanda suke gaddama da game da tashin alkiyama ubangiji ta'ala ya ce tabbas suna cikin bata wadda take mai nisa fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti minhum ahada wala tastafti minhum fihim ahada wala tastafti fihim minhum ahada shine sai yake cewa wala yajrima ahum mumarin fi midmarin mai gardama baya sukunyawa tare da su a fage wanda yake na sukuwa midmar shine fagen sukuwa fa afadna fi hadisin sai muka kutsa a cikin wani zance ya fudahul azhara wanda ke kunyatar da wato huren itace saboda kyawansa ma'ana zancen ya yi huren icce kyawu lafazin afadna wato shine kutsawa a cikin abu shine al'ifaba ma'ana ka kwararu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yake cewa wannan fa'iza a fabutum min arafatin fadkurullaha inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس أنغانيكو غايتن كما ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وما كنت وما وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه غايتن كما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون shine ma'ana kwararuwa a cikin abu ka kutsa shine yake cewa fa afadna fi hadisin sai muka kutsa cikin wani zance ya fadahul azhara wanda ke kunyatar da furen itace saboda kyawunsa ila an na sofnan nahara har izuwa lokacin da muka kai tsakiyar yini falamma gaba darul afkar lokacin da bubbugar tunani wato ya kafe lafazin gaba wato fi'ilu madin ne min gaba ya gibu gaiban wa magiban wa magaban wato shine ma'anar kafewa ubangiji ta'ala yake cewa wakila ya arzubla ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa jibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa jibal ma'u ai aka kafar da ruwan shi da yake cewa falamma gaba darrul afkar lokacin da bubbugar wato tunani ya kafe wasabatin nufusu ilal aukar wato rayuka suka karkata zuwa shekarsu lafazin al'aukar jam'i ne na wakar alwakar wato shine sheka ta tsuntsu kenan gidan tsuntsu ko ma wani tsuntsu jam'unsa shine sai ka ce al'aukar ko kuma ka ce wukur ko kuma ka ce aukur ko kuma ka ce al'aukar kamar yadda ya zo da shi a nan wasabatin nufus rayuka suka karkata ilal aukar izuwa shekarsu ma'ana izuwa ɗakuna lamahana ajuzan sai muka hango wata dattijuwa tuqbilu min bu'ud tana gabatowa daga nesa wa tuhdiru tana halartowa ihdaral jurdi irin halartowar ingarman doki aljurd wannan ya gabata wato shine doki wanda yake mai gajeren gasu wato shine ingarman doki wa qadistatlat subiyatan an hafa min almagazil wa adafa min aljawazil wa qadistatlat subiyatan haƙiƙa ta sanya ƙanƙanan yara bayanta ma'ana suna biye da ita an gane ko ai ja'alathum tilwaha ta maida su a bayanta ita ta wuce gaba su suna biya su biya jam'i ne na sabiyin kamar yanda fitiya jam'i ne na fatan an hafa waɗanda suke mafi rama da ƙanjamewa minal magazil wato dangane da mazari mazari wato sun fi shi rama magazil jam'i ne na migzal an nahafa wato ita ce rama an gane ko ko kuma ka ce annahaf nahif shine ramamman mutum wanda yake mara kiba wa afa waɗanda suke mafi rauni na gangan jiki minal jawazil wato dangane da 'ya'yan takwaf ko kuma ka ce dangane da 'ya'yan shila sun fi 'ya'yan shila rama lafazin aljawazil jam'i ne na jauzal wato shine ɗan tsuntsu kenan ɗan takwaf sawa'an ɗan tantabara ko na habjiya ko ma na menene ne wa afa mafi rauni minal jawazil wato dangane da 'ya'yan takwaf ko kuma ka ce 'ya'yan shila duka sunansu ne a hausa fama kazzabat izra'atina an aratina bata kuskure ba lokacin da ta hango mu sai ta bujiro mana lafazin alkazib a harshen larabci yana ɗaukan ma'anar kuskure an gane ku kuskure ana ce masa alkazi karmu manta yana da yawa a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza ma hadaratna lokacin da ta halarto mu qalat sai ta ce hayyallahu ma'arifa ubangiji ya gaishe da huskoki wa in lam yakunna ma'arifa ko da basu zamanto ba sanannu a wajena wato ma'ana duk huskokin ku Allah ya gaishe su ko da kasancewar ni ban san su ba hayyallahu ma'arifa Allah ya gaishe da huskoki wa illam ya kunna ma'arifa ko da ba su zamanto ba sanannu a wajena ma'arif jam'i ne na wato ma'aruf wato ita ce fuska in gane ko ko da ba su kasance ba wato sanannu a wajena ta ce mu ya ma'alal amil ku sani ya mafakar ya makomar al'amil wanda yake mai guri wasimal al'aramil ya waɗanda suke masu ceton al'aramil wato talakawa lafazin al'aramil jam'i ne na armala an gane ko armala ita ce misali macen da mijinta ya mutu ya barta ko wadda aka sake ta ba ta da tudun dafawa don haka sai aka faɗaɗa ake amfani da shi ga dukkan wanda yake talaka mabukaci sai a ce masa wannan al'armal shi ne ga ya can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da abu ɗalib yake yabansa a cikin wata lamiyarsa wadda ta kusa baiti ɗari shi ne a cikinta yake cewa wa abi yabu yustas kalgamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili wa abiyadu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai tacaccen launi wanda yake na farin jiki yake cewa yustas qalgamamu bi wajhihi wanda ake neman shayarwar gizagizai bi wajhihi da alhurmarsa yace simalal yatama yake cewa mai ceton marayu ismatun kuma mafaka lil aramil ga waɗanda suke talakawa shine take cewa ilamu ya ma'alal amil yake cewa ku sani ya mafakar al'amil wato mai guri wasu malal aramil ya waɗanda suke masu ceton al'aramil waɗanda suke talakawa ta ce anninin sarawatil ƙaba'il ni ina daga waɗanda suke masu tsabar kyauta na ƙabilu an gane ko waɗanda suke mawadata wasariyatil aqail take cewa ina ɗaya daga cikin shugabannin zaɓaɓen mata lafazin sariyat wato jam'i ne na sariya asariya ita ce asayyida shugaba asariyu shine shugaba wanda yake mai karanci kad ja'ala rabbuki tahataki sariya shine wato shugaba an gane ko kuma sannan yana ɗaukan ma'anar asariyu shine wato wannan idan ruwa wanda ke bubbuga daga cikin ƙasa don haka malaman tafsiri suka fassara a nan wasu suka ce idan ruwa wasu suka ce shugaba shine annabi isa alaihi salam domin jam'i ne na wato saraya su ne wato shugabanni asariyu sai ka ce shugaba shine ta ce wasariyatil aqail ina ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suke zaɓaɓan mata al'aƙa'in jam'i ne na aƙila aƙila mace wadda take zaɓaɓɓa mai karamci shi ne ke cewa aƙilatu atrabin lahala da mimatun wala za tu halƙi ne in ta'ammalta sha'anari lam yazal ahali wa ba'ali wa ba'ali yahulluna sadra take cewa iyalina wa ba'ali wato da mijina bai ba su gushe ba yahulluna sadra wato suna sauka gaban taro duk inda aka zo taron jama'a su ake sanyawa a gaba alba'al shine wato miji jam'in shi shine bu'ulat an gane ko shine ubangiji ta'ala yake cewa wa bu'ulatuhunna a haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha bayan can qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha tace lam yazal ahali wa ba'ali iyalina da mijina wato ba su gushe ba ya hulluna sadra suna sauka gaban taro wa yasiruna alqalba kuma suna tafiya a tsaki tsakin runduna ta yaki kasan shugabanni in runduna ta yaki ta fita su suke kasancewa a tsakiya ta ko ina an zagaye su gaba da baya wayun ƙuna zahara kuma suna ɗora jama'a wato bayan raƙumi azhar wato shine abin hawa ma'ana raƙumi an gane ku wanda yake mabukaci ba shi da abin hawa sai su kawo raƙumi su ɗora shi bayansa lafazin yumƙuna an tsago shi ne daga almaƙa almaƙa shine baya saboda haka taguwa domin ana hawan bayanta ake ce mata matsiya wa yumquna zahara suna ɗora jama'a wato bayan taguwa bayan raƙumi wa yuluna yada wato suna kyauta da wata ni'ima alyad wato ita ce ni'ima wa yuluna yada suna bayar da ni'ima ga mabukaci falamma arda dahrul a'abada lokacin da zamani ya hallaka al'abada wato mataimaka an gane ko al'adud wato mataimaki wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda jam'unsa sai ka ce al'abad wa faja'a bil jawarihil akbada wato ya musibantar da al'akbad wato hanta bil jawarih wato da maraunantansa ko kuma ka ce bil jawarihi wato da gaɓaɓuwa lafazin faja'a wato an tsago shi ne daga alfaji'a faji'a ita ce musiba an gane ku musiba aljawari jam'i ne na jariha jariha ita ce wato gaba kuma sannan dukkan abubuwa waɗanda suke na horauta sawa'an meke ko kare da makamantansu ana ce musu aljawari an gane ku wa ma allamtum min aljawarihi mukallibin al-akbad jam'i ne na kabid wato hanta yake cewa wa faja'a bil jawarihil akbada wato ya musibantar da al akbad wato hanta bil jawarihi wato daga babuwa wanqalaba zahran li batni wato ya juya baya ya koma ciki ma'ana ya juya hannun agogo baya naban nazir wanda yake mai kallon ya samu wadata irin taka na ba yake cewa sai yi nisanta waje falhajib wato shamaki waje fa shi ma sai ya ƙaurace alhajib wato shine khadimi ko kuma ka ce dogari dogari shine ake ce masa hajib jam'unsa sai ka ce hawajib waje falhajib wato wanda yake shamaki shi ma sai ya nisanta wa zahabatil ainu wato kuɗi ya hallaka al'ain wato ita ce zinare duk kudin da ake kerawa da zinare shine ake ce masa al'ain wa zahabat al'ainu wato kudade suka hallaka wa fuqidatir raha aka rashi hutu wa saladal zandu wato kyastu na ashana wa salada wato sai ya tsaurare ma'ana aka kyasta aka kyasta ta kita da wuta ma'ana duk inda za a dafa a samu wani abu ya riga ya tsaya wa wahanatil yaminu wato ƙarfi wato ya yi rauni ko kuma ka ce alyaminu dama domin lafazin alyaminu yana ɗaukan ma'anar ƙarfi sannan kuma yana ɗaukan ma'anar wato shi ne hannun dama kasancewar hannun dama ma da ake ce masa yamin saboda ya fi hagun ƙarfi mai ubangiji ta'ala yake cewa faraga alaihim barban باليمين أي بالقوة غاية كما ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بقوة ووهنت اليمين واتو دامت روني وضاء اليسار واتو هبو تتوزرتا وبانت المرافق duk wani abin da za a nemi tafsasa rayuwa da shi wato wabanat sai ya nisanta almarafik jam'i ne na wato marfik wato abu wanda yake na tausasawa an gane ko ne yake cewa wayu hayyi ila kun min amrikum marfika ko kuma mirfaka duka wannan ya inganta a harshen larabci kamar yadda duka riwaya biyu ta zo a alkur'ani daga cikin riwaya bakwai waɗanda suke ingantattu wa banatil marafik yake cewa ababen tafsasa rayuwa wa banat sai suka nisanta walam ya buƙalana saniya yace ‘yar taguwa matashiya ba ta rage mana ba, wala nabun ku tsohuwar taguwa, famuz gabar al'aishul akhdar lokacin da al'aishul akhdar rayuwa wadda take tsanwa ma'ana mani'inciya, igbarra ta yi ƙura-ƙura, wazuwarral mahabubul asfar abin ƙauna al'asfar mafi rawaya-rawaya. wazuwarra wato ya karkata shine kuɗi ya koma aljihun wasu ga ya can wata rashamsa idza bala'at tazawaru an gane ko wazuwarra ya karkata almahabubu abin kauna al'asfar mafi rawaye rawaya domin wannan launi ne dama wanda yake na kuɗi sananne tun a wancan lokaci iswadda yawmil abyadu yini na al'abyad wanda yake fari an gane ko iswadda wato sai yayi baki wa biyabba faudil aswad wato sharan kaina al aswad wanda yake mai bakin launi na gashi wa biyabba sai yayi fariƙan ma'ana hurhura ta hutu saboda wahala ga ya can wa biyabbat ainahu min al huzni fa huwa kazim hatta rasali al adu al azraq har maki al azraq mai dagwalon ido al'azrak wato shine bula an gane ko azurk wato shine nau'i wanda yake na bula shine ubangiji ta'ala ya ce wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa wato suna masu ido wanda yake dagwalo me ake cewa azurk wato shine kasancewar ido ya canza ya zamanto bulu abin da yake nihi anan maƙiyi wanda yake al'azrak mai bulun ido hatta rasaliya har ya tausaya mu ma'ana su ne arnan da suke cuɗanya da su su ne mutanen rum domin mutanen rum rumawa idan su zaka gani yadda ka san idan kyanwa haka yake bulan ido gare su amma galibi ana fassara shi da ja amma al'azraq ba ja bane ba al'azraq shine bulu yace fa habbazal mautul ahmar yace madalla da mutuwa wadda take jajjawur ma'ana mutuwa wadda take mai tsanani wadda kai tsaye za ta zo ta gama da mutum yace wa tulwi man tarawna ainuhu furaruhu take cewa mai biyata shine wanda kuke gani ainihin gangan jikinsa yace furaruhu wato shine haƙiƙanin lamarinsa babu abin da zai ba ku haƙiƙanin al'amarinsa illa gangan jikinsa ainihu gangan jikinsa furaruhu shine bayanin halinsa tun daga ya a kanjama suke kenan kun san yara ne talakawa ɗiyan talakawa waɗanda ba su da abin da za su ci watar jumanuhu firaruhu yin rawaye rawaya na jikinsa watar jumanuhu shine bayanin halinsa ta ce kusuwa bigiyati ahadihim surda mafi gayar abin neman ɗayansu surda wato ita ce marar tuwo kawai lafazin bigiya wannan kana da huska biyu a harshen larabci in ma kama ba'un ƙin ruhu'a ko kuma ka yi mata wasali ƙasa ka ce guguya ko kuma ka ce bigiya wato abin nema kusuwa matukar bigiyati ahadihim abin neman ɗayansu wato surda ita ce marar tuwo lafazin uswa wannan mu'annas ne na al'aƙasa al'aƙasa mafi nisa alƙuswa mafi nisa wadda take mace izantum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa war rakbu asfala minkum wa qusara umniyatihi burda wato mafi gayar gurinsa burdatun wato shine bargu wanda zai yahu da shi an gane ku umniya wannan mufrad ne na amani amani shine gurace-gurace umniya wato shine guri ga ya can wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyati tare da cewa abinda ake nihi da umniya a wannan aya shine karatu shine ke cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin ai qara'a kitaballahi awwala lailatin umniya guri umniya kuma karatu an gane ko jam'unsa shine amani kenan nan ma'anarsa shine guri wa qusara umniyatihi wato matukar umniyatihi wato gurinsa burdatun wato shine mayafi wanda zai ya wanda shine bargo wanda zai yahu da shi an gane ko wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba sai ce illa amani wato sai gurace gurace wa kuntu ni kwa na kasance alaitu na yi rantsuwa da ubangiji Allah abzulal hurra illa lil hurri bazan ba zan zubar da alhurra wato mutunci na an gane ko illa lil hurri wato sai gada ma'ana ba zan zubar da mutunci na na zo na yi bara na yi roƙo a bani sai ga wanda yake da wanda yake na kwarai an gane ko alhur wato shine mutunci an gane ko wa kuntu tace na kasance alaitu na yi rantsuwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah abu zulal hurra ba zan zubar da ruwan mutunci na illa lil hurri wato sai gaɗa walau anni mutu min ad-durri take cewa ko da zan mutu saboda tsananin talauci tace ba zan zubar da mutunci na sai ga wanda yake da wa qad najatni al-qaruna raina ta gana da ni bi an tuje da inda kumul ma'una cewa za a samu taimakawa a wajenku wa azanatini firasatul hauba wato tsinkaye na rai wa azanatini ta sanar da ni bi annakum cewa ku ku ne yanabi ulhiba'i wato maɓuɓɓugar wato kyauta an gane ko yanabi'a yanabi ulhiba'i cewa kuku ne maɓuɓɓugar kyauta yanabi ga ya can a cikin ƙur'ani jam'i ne wanda yake na yambu yambu wato shine ruwa wanda yake mai ɓuɓɓuga daga cikin ƙasa jam'unsa sai ka ce yanabi ga ya can cikin suratul zumar me yake cewa yawa fasalakahu yanabi a fil ardi yanabi'a wato yana bubbuga nan mansubun ne alal hal shine sai yake cewa bi annakum yanabi'ul hiba'i cewa ku wato mabubbuga ne ta alhiba wato kyauta fanabbar Allahum ra'an Allah ya kyautata fuskar mutumin da a barra kasami wato ya cika rantsuwa ta bai sanya ni mai kafara ba an gane ku tun da na nufaci ku ina buƙatar a taimaka mu to Allah ya kyautata huskar mutumin da ya cika rantsuwa ta ya ɗauka ya miƙa mu lafazin nadarallahu minan nadra ne ga ya can walaqahum nadratan wa surura wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira an gane ku ga ya can kuma nadarallahu ra'an sami'a maqalati سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها غاية كما تعرف في وجوههم ندرة النئيم فندر الله امرأ الله يكوت تفسكر متمندا أبر قسمي واتو يشكر رنسواتا وصدق توصني يقسقتا سنكاينا إن في ذلك لآيات للمتوسمين ونظر إلي يكليني بعين دئدو يؤذيها الجنود wanda ke ƙasa ko kuma ka ce taurin hannu wato yi ke sanya mata kwamtsa wayu ƙazi judu kuma kyauta ta gusar da kwamtsar an gane ko alƙaza wato ita ce kwamtsa yi yana sanya kwamtsa yi wato yana bambare kwamtsar wa nazara ilayya ya kalle ni bi ainin da ido yi kuzihal jumudu wanda ke ƙasa wato ke sanya mata kwamtsa wa yuqazziha aljudu wato kuma kyauta ke gusar da kwamtsar qala al-haris ibn hammam wato haris dan hammam yace fahimna sai muka ɗimauta an gane ko min hama yahimu alam tara annahum fi kulli wadin yahimun fahimna wato sai muka ɗimauta lafazin fahimtu kenan minal faham kuma fahimtu minal huyam wato shine ɗimauta fahimna sai muka ɗimauta libara'ati ibaratiha saboda ƙwarewar wato zancenta al'ibara wato shine kalmomi wanda mutum yake zance da su wa mula histi'aratiha da daddaɗan wato aran zancenta an gane ku domin ta'ar waɗanda suke ma'anoni ta yi amfani da su akan wannan maganganu da ta musu wa ƙulna laha sai muka ce mata kad fatana kalamuki haƙiƙa zancenki ya fitinci jama'a fa kaifa ilhamuki kaka waƙenki zai kasance ga ya zance ne wanda yake zubabbe amma ya ja hankalin jama'a to kaka idan ya kasance ilhamuki wato wannan zance wanda yake tsararre waƙeƙe lafazin al-ilham wato shine saƙa an gane ko domin duk abin da aka saƙa wannan ya zamanto ɗaya da abin da aka waƙe shine yake cewa fa kaifa ilhamuki kaka waƙenki yake faƙalat sai ta ce ufajiru sakara ni ce ho wanda in na rera waƙa sai in sanya fandutsi ya gudanar da ruwa wala fakara kuma ba tare da alfahari ba ina gudanar da idanu daga fandutsi duk lokacin da na rera waƙa kuma ba don alfahari ba faƙulna sai muka ce in ja'alti na min ruwa tiki in har kin maida mu maruwaitanki to lamna bakal bi mu'asatiki ai ba za mu yi ruwa dangane da taimaka miki faqalat sai ta ce la'uriyannakum awwalan shi'ari a farko dai zan nuna muku riga ta kusan matsayina thumma la'urawwiyannakum a shi'ari sannan in rawaito muku waƙe-waƙe na fa abrazat rudula dir'in darisin wato sai ta fito da hannun riga wadda take ta koɗe an gane ko da ris wato ita ce tsohuwar riga wadda